بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس من نواتينا نبير وانا نشدني تو إيه آه نشدني كو أميرة نبير wancan na hudu ne nake ga wanda muka gama akwai randa ba mu yi wancan ba wannan na biyar ne gashi na yi alama zadul muslima za mu tashi darasi na biyar wai yau nawa ne ga ramadan kam sha uku ko sha hudu sha hudu ko sha hudu kenan shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in na boko fa sha tara sha tara ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara darasinmu na biyar babin zai magana akan shi babi na tara babi na tara malam yema babin take da ardul mar'ati nafsaha wa ibnataha 'ala ar-rajul salih wannan babin zai magana akan hukuncin ardul mar'ati nafsaha mace ta bijiro da kanta aw ibnataha an gani kuwa shafi na 17 ardul mar'ati nafsaha mace ta bijiro da kanta aw ibnataha ko ta bijiro da da diyarta ala rajul salih ga wani mutum da ta ga nagarta a tare da shi akan ya aure ta ko ya auri diyarta ta an fahimci taken babin babin da zai magana akan halaccin mace ita a karan kanta ko kuma ga diyar da ta haifa ta bijiro wani mutum nagari da ita da nufin ya aure ta ko ya auri diyarta ta idan ita ba ta da aure to karkashi mala ya kawo hadisai guda biyu ne hadisi na farko ce qala umar ibn al-khattab manya sun magana yau ko sayyidina umar dan khattab sirikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina umar da kansa yace ataitu usman bin affanin ni sayyidina umar da kaina na tashi na je wurin usman dan affan fa'arattu alaihi hafsa sai na bijiro masa da al'amarin hafsa akan ya aure hafsa mana ya ce na je wurin sai na Usman na ce masai na Usman ina ma dai da ka auri ɗiyata hafsa faƙala sai sai na Usman ya ce masai na Umar sa'an fi amri zan da kaɗan ban lokaci in yi tunani game da yanayi na in gani yanayi ne da zan iya yin aure ko ko ba yanayi ne da ba zan iya yin aure ba ba wai ba ya san hafsa ba rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito to wannan hadisin yanki ne na wannan hadisi ina ga ya kamata mu dan kawo bayani akan sa ta kaice saboda darussa akalla guda biyu darasin zai zo a karshen kissa abin da ya faru shine lokacin da rana hafsa ta mijinta ya rasu ko suka rabu sai na umar radiyallahu anhu ya yi burin a ce hafsa ta auri wani mutum tsayayye wanda yake da wata daraja ta musamman a musulunci kumfai-kumfanci magana shi ya sa sai yake ganin babban abin da zai shi ne ya je waɗanda mana annabi sallallahu alaihi wasallam yake kusa take kusa da annabi yayi kokari ya zanto yarsa tana tana wannan gidan da ya zanto tana kusa da wahayi to shine sai ya samu farko kafin ya zo wurin sayyidina Uthman din nan kafin ya zo wurin sai na Usman din nan wurin sai na Abubakar ya fara zuwa kuna jin maganan nan da ya samu sai na Usman sai na Abubakar ya ce da shi ina ma da ka aure ya ta Hafsa shi sai na Usman sai masa shiru bai ba shi amsa kamar yadda sai na Usman yayi haka ba shi bai ce mai yana son ta ba zai aure ta shi bai ce mai ba zai aure ta ba to sai sai na Umar ya har ya dan ji kun san zuciya yadda take irin kana ga wani abu ne wannan fa mai nauyi irin ya zaka ji in bai farin ba ma ko amma da daɗin magana sai ka zo kai ta tunanin to Allah to mun dai gode maka kila mutum zai iya jin haka ko kuma mutum zai tunanin to amma fa ba laifi bane in nayi a musulunci kuma in ya faru na samu abin da raina yake so to wannan shirun da sai na Abubakar yayi Umar ba zai iya gane to in bai ma Abubakar ya ji a ran shi to wannan rashin gane ma me ke ran sai na Abubakar din yafi komai damuwa ina fata kun gane to shi ne sai na umar daga nan sai ta sai je wurin sai na usman sai ya gaya masa wannan to shi sai na usman sai ya ce mishi bari zan dan duba daga baya sun haɗu ya ce da shi na duba yanayin da nake ciki ba wai dan hafsa ba ta yi ba sai ni ne a nawa yanayin ba zai ba da goyon baya in yi aure a yanzu ba ba ko da ba hafsa ba ce ba zai yi mun ba ina fata kun fahimci magana to shi ne sai a sai na umar sai koma ya shiru bai ƙara ma wani magana ba bai ƙara ma wani magana ba ana zaune sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo ya ce a gaya ma sai na umar ni manzo Allah yana so zan aure hafsa sawun giwa kun ga tsarkin niyyar Umar din sai ta bashi babban rabo shi yasa nace mu kawo kissan a cikin ta yanzu tsarkin niyyarsa sai ta bashi wanda yafi waɗanda shi ya nema ma kanshi kun gane darasi na farko to ana daura auren sai ga sai da Abubakar ya zo yace ya Umar ina da magana da kai ya kebe shi yace da shi Umar babu mamaki lokacin da kace in aure Hafsa da ne shiru baka ji daɗi ba ya ce ai ba maganan babu mamaki ba ne kai ma ka san ban ji daɗi ba ya ce ban ji daɗi ba ko shakka ba ya ce har gara usman shi da ne mai magana ya ce in ba shi lokaci kuma ya gaya mun uzurinsa shi kenan na ji daɗi ya ce amma kai sai kai mun gum ya ce to wallahi abin da ke faruwa shi ne tun kafin kai ka zo ka ce mun auri hafsa ya ce wallahi ina tsananin ƙaunar hafsa a raina ina zuci zuci zan zo in ce maka zan aure Hafsa yace kwatsam sai na haɗu da Allah sallallahu alaihi kawai yace da ni ya Ababakar ina son Hafsa da aure amma ba zan gaya ma Umar a yanzu ba sai nan gaba yace sai na ji kawai manzo Allah sallallahu alaihi ya ashe annabi yana son ta yace sai na murkushe na wasan sai na fifita na annabin Allah kun gane magana shine yace to shirun da ka gane maka ni ma ba da san raina na yi shi ba ya ce idan na buɗi baki na ce maka ba na san hafsa Allah ya san ƙarya nake ya ce in kuma na ce maka annabi zai zo ya aure ke ce na tona asirin annabi baya halitta faɗi sirrin annabi amma mutum da an yi komai ya wuce don karkarin kajin zafi na a ranka shi yasa na gaya maka ka yi haƙuri kun ga sabayin da suke rayu su ko sun yi saɓani sai kaga babu riko babu gaba babu kaza yana daga cikin abubuwan da za mu ƙara fahimta a wannan hadisin kiyaye sirri rike amana tsarkin zuciya yana sa mutum ya samu rabo fiye da wanda ƙoƙarin shi yake ba shi an gane waɗannan darussa mu je hadisi na gaba kuma sannan mun ga halascin mutum ya ne ya nema ma ɗansa ko ɗiyarsa mata ta gari ko miji na gari saboda me saboda fatan samun alkhairi akan abin da mutum ya ga zahiri a kansa hadisi na biyu malik ce qala anasun Anas bin Malik ya ce, yanzu wancan hadisin namiji ne sai na Umar ko, don ai balansa yanzu ga hadisin mace kuma. Ya ce, Ja'ad imra'atun ila Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, wata mata ta zo wurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Me ya kawo ta, ta arizu alaihi nafsaha, ta zo ne tana bijirowa annabi da kanta akan ya aure ta. Qalat take cewa da shi, ya rasulallahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alaka bi hajatun shin kana da bukatuwa gare ni kana ganin ina daga cikin irin waɗanda zaka bukace su ya manzan Allah ina son kasancewa da kai fa qalat bintu anas sai bintu anas wata ce tana zaune a wurin cikin sahabiya sai ta ce ma aqalla haya'uha kai me ya kai rashin kunyan wanci jiyan da take bada mata sai ta ce mene wa sau'atahu kuma me ya kai munin irin abin da wance ta yi me ya kai irin wannan rashin kunya da munin abin da wance take aikata ya zaki mana haka ƙala sai annan sallam sai ya kalli ita binta anas sai kalli ita binta anas yake cewa da ita iya khairun minki wannan matan da ta zo ce wannan magana ta fi ki alkhairi ta fi ki alkhairi me ya sa ta fi ki alkhairi shi ne raghibat fi nabi ita ta yi kwaɗayin annabi annabta ta kalla ta yi kwaɗayin annab sallallahu alaihi wasallama fa'aradat nafsaha sai ta ga ya dace ta bijiro da kanta ko ta zamto cikin uwayen mu'min ina fata kun fahimci magana to da wannan malam ya ne ya kawo waɗannan ya kawo hadisi a wannan babin kuma abin har a yau haka yake amma abinda malamai ke cewa shi ta hanyar da ya dace an fahimci maganan ko yinsa ta hanyar da ya dace kusan yafi ko makamantansu duk da duk waɗannan dai su ne hanyoyi da shari'a ce magana kai kuma ba ma iya canza wani abu wanda ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za a ɗauki hadisin a zahirin yanda yanda yake kina a yau in kin ji labari wata tayi kaza a wuri kaza sai ki duba ki gande sa amma hadisi wannan ba laifi ne abin da tayi ba ina fata mun fahimci wannan dan yanzu wasu matan sai kaga sun tasa wata da zagi da fitina da mayata akan wasu abubuwan su cewa ai kaza wannan ta bada mata wannan tayi kaza wannan ta bada ba haka bane ba haka bane saboda abin da ake kallo nagarta ne shi aure kuma aka samu nagarta ya fi komai a gidan duniya za ku ga wasu gidansu babu ko sisi a gidansu wallahi dannin dabino aka kara gidan da su amma irin jin daɗin da ke cikin gidan wasu gidajen da aka kashe miliyoyin kuɗi wallahi babu shi a ciki ina fata an fahimci wannan shi kenan babi na gaba babi na gaba yana magana akan takhfifus sadaqi takhfifus sadaqi sausauta sadaki ko karanta sadaki da yadda kuka ɗauka sausauta sadaki a yayin aure ya zamto an yi sausauci an yi rangwame ko ku ce rangwamen sadaki ko ku ce karanta sadaki ko ku ce sausauta sadaki mana babi ne da ke kira akan yin haka malan ya ce an aisha ta an karɓo hadisi daga uwar muminai na na Aisha Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare ta. Me take cewa, anna Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama ta ce lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ƙala ya ce, Yomnil mar'ati, yomni albarkan almar'ati ƙiyamaci. yomnil mar'ati albarkan iyama ce taisiru khifabati ha shine saukaka neman aurenta dukkan albarkan wata iyama ce yana tare da saukaka neman aurenta wa taisiri sadaki ha da kuma saukaka sadakinta wani abun ban sha'awa da ko mun kirayi suna ba laifi a kansa shine Allah ji kan marigayi Umaru Musa yar addu'a aurar da diyarsa da ko komai bai burge ni ba ni dai abu da ya burge da aka zo sadakinta na ji ko 28 ko 18 ko 80 yana shugaban kasa ya aurar da yarsa da wannan sadaki duk da kun san kayan auren da ba sai an faɗa ba amma dai a inda annabi ya faɗan nan ya zo ya tsaya a wurin wannan burgewa ne ku haka zan ta gaya muku da maza ne zan kuma gaya musu to karka ji an yi sauki kai kuma kai godiya ga saukin da aka yi shi ne ka sammace su in sun ce an sauƙaƙe maka sadaki ba sai kai akwati ba sai kai godiya ran da za su kawo ta sai su ga akwati goma sha takwas a ɗakin kun sauna abin mamaki kun san abokinmu malam isa mai makarantar umar bin khattab kun san shi malam isa abokinmu amininmu yarsa da aka zo aurenta mu muka mu muka yi magana aurenta babu kudin gaisuwa babu kudin komai magana aka yi aka sa rana kuma sadakin aurenta kadai ya amsa duk wani wahalar da za a sha gashi ba wadata gare shi ba wallahi haka aka shanye aka yi auren ni ni da nake magana ni na kai ta ɗakin ta sannan muka kai ta ɗakinta shi mijin da aka gaya mai ba a buƙatan kayan aure sai ya je mata akwatuna guda hudu na gani a gaya masarki da ƴan uwan suka ji labari suka ce to su kuma wannan karamcin za su nuna nasu karamcin da muka je ɗakinta akwati takwas muka gani akwati takwas suka yi mata banjin har yau tana buƙatar sutura duk da har yanzu ta haihu amma abinda suka yi mata wallahi uwar da aka kawo ta mahaifiyar mijin tana bauchi ran da aka yi ta bauchi wallahi daukan yarinyar ta ta daura a cinyanta ta ce ma iyayenta wannan yata ce ba taku bane kuma Allah da balanci amanar ku ba abinda kuka yi madana zan rama a kanta domin in tana da damuwa yarinyar ta gummace ta yi magana ko wani abu take bukata ta gummace ta gaya ma uwar mijinta akan ubanta ya sani ai annabi wallahi annabi zai magana ya faɗi ƙasa banza mai kika ce amira na'am aka suke yan bauchi to wallahi a'a mu dauka da shi da mahaifin kowa yan bauchi ne Allah mai yan bauchi albarka amma na rantse da Allah na gaya miki siyar da wata yan bauchi ta tsula ma wani malami a nan da rashin mutuncin da ta yi sai da manyan malamai suka yi mitin akan cewa in bai rabu da ita ba su sun rabu da shi rashin mutunci da isa da gadara da duk na san su sun fi biyar amira kakki fusata ne walla kakki fusata ne walla sai dinga fallo biki babe su inda ma yan zariya kika ce da na barki jama'a mun ji wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albarkan mace yana tare da mene albarkanta yana tare da neman aurenta in yayi sauki albarkanta yana tare da sadakinta in yayi sauki an gane ko don haka iyaye masu aurarwa su sauƙaƙa su tausaya shi kuma miji mai aura ya ji tsoron Allah ya iya ƙarfin shi kada kuma ya zamto yana da ƙarfin ya noke don ya ga an sauƙaƙa shi ne kawai adalci kun gane ko shi ne adalci ina adalci ni wallahi Allah ya bani wadata in zan yi aure har kayan ɗaki ni zai kabba ki fa matsa mun ba wallahi kiyaye da amira mu ji hadisi na gaba yanzu na tara bababamai sun fi goma a raina kowane ɗaya na jeho miki shi za ki iya kasa bacci ki kiyaye ni to ya fi miki albarka kin taba zuwa gana ki samu wata mata yar gana ki hira da su za ki daina wannan sambatin abu na biyu hadisi na biyu ana aisha ta radiyallahu anha ba ku ce amin ba malai ce an karbo hadisi daga nana aisha Allah ya kare da a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce inna azaman nikahi baraka auren da yafi kowane aure girman albarka aisaruhu mauna aisaruhu mauna shine auren da yafi saukin kayan ɗawainiyar aure kamar me za a ce kenan taushi toshi ko kayan me kayan aure maƙuna dai an ce maƙuna shi ne duk abin da ake amfana da shi wurin yin aure na dukiya a yi tsarhu maƙuna musu muke ce ma kayan toshi me kayan toshi su akwatunan nan ko ko wanda ake kaiwa kafin a sa rana na'am toshi toshi shine kafin a sa rana to to mauna dai wanda ake wanda aka fi kashe kudin wani aka fi kashe kudi kayan akwati da su shine to wannan a sauƙaƙa iya abin da za a iya na so a ce ina ma maza ne wannan karatu su ma kamata su yi ƙoƙari sosai saboda wanda suke aurar da 'ya'ya mata sun fi kowa shan wahala akan namiji kuma yanzu galibi ko sadaki da kake ji ana ana abin nan ana sa shi da yawa ko a yawaita shi da yawa zaka ga wallahi kun san sadakin ba an ce a ba yarinyar ba amma yanzu zaka ji da shi ake cikon kayan daki ba galibi cikon kayan daki ake da shi to kaga anan za a iya kallon maslahar rashi da ake ciki shi yasa wani abokin mu ya burge da da da ni da malam isar da na gaya muku ya aurar da yarsa mu uku ya aika mu muka kai sadakin aurensa na biyu ko da muka je kai sadakin ya ce shi a tunaninsa kaza za su ce da muka je sai suka faɗi ƙasa da wannan abin da shi ya ba mu mutai da ya kima na kira shi a waya na ce sun faɗi ƙasa da haka ya ce malam suna cikin bukata wallahi ƙarfin hali ne ku ba su duka kawai haka ya gaya mana ka ce musu to karamcin da aka yi mana mu ma gashi mun ƙara amma na je sadaki kamar cinikin doya ake to a duba al'amarin aure ai duk wanda ya ɗauki jininsa ya baka ya gama ma mutunci a duniya ya kamata ka kyautata mishi su ma kuma ya kamata su ma su gane karɓan da ka yin kai ma kuma ka karrama su ma sai su in kowa yi abin da ya kamata za ka ga duk abin da sauki to Allah ya ba mu iko yanzu an fahimci wannan hadisin ko za mu yi ɗauka hadisi na gaba ko mu tsaya haka na'am mu tsaya a wannan mun samu babuka guda biyu shi wannan littafin Allah da ko an gama Ramadana ba za mu tsaya ba sai mun gama shi da idan Allah kun gane ko mu sa mai ranaku ko mu sa asabar da lahadi ko a bayan Ramadana ba mu ya sa mai ranaku mu ce goron sallah kawai mu gama shi ko mu yi tazarce inda yanzu na ɗan samu sauki a makaranta a wannan session ɗin da muke sai mu tashi da safe juma'a dai wasu kuna zuwa makaranta sai mu sa ko asabar da lahadi ko mu sa rana ɗaya ba za a yi ba ana farawa zai zama na wajibi kuma za mu koma da yin tsari kawai yanzu ina sa sai ku ga an kasa daina nauyi ya ƙarin mun da wani shine abin da nake nufi alhamdulillah mun samu ai na'am shikenan mun samu hadisai da dan dama mun takaita ana abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah